to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu sallama wa barik ala abdihi wa nabihi wa rasulihi sayyidina maulana muhammad al-fatih al-hatim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lil minhaji ila yawmiddin haqqadarihi wa miqdaril azim to alhamdulillah in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh zamu ci gaba da karatu raful malam ina za a tashi maqalar sunusi ko bismillah rahman qala sunusi sunusi yace ma nasu abin nan nasin sa ya zo a sharhin littafin da ake kira siratul mustaqim na shu'ab al-haq ad-dahlawi ma nasuhu abinda nasin sa idan mai bin wani daga cikin mujtahidan nan ya sami hadisan sahihan hadisi ingatacce wanda ya saba da masabarsa hallahu an ya amalu bihi yana da damar ya kyale masabatasa ya dawo ya aiki da hadisin ya kyale masabatasa amla koko a'a sai ya kyale hadisin ya tsaya ya aiki da masabar akwai saɓani a game da wannan gurin magabata a to wato fa'aujaba ba a ruhun lahu zalika wasu sun wajabta wannan gare shi a wajen akwai ƙetara cewa ya ƙyale masabar ƙalu suka ce li'annal matbu'a don wanda ake bin walmukuta dabi wanda ake koyi da shi alhaƙiƙi na haƙiƙa huwan na biyu annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa man siwa duk wani wanda ba annabi ba shi mai bi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ba daidai bane a kyale magana annabi sallallahu alaihi wasallam a ce za a yi riko da maganar wani kowaye an alima bayan shi muqallidi ya san wasaha ya inganta a wajensa cewa wannan magana ta manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallama ligairihi a ce zai bi wani manzon Allah gairu magulata abu ne ma da hankali ba zai yarda da shi ba wannan ita ce hanyar magabata mai wannan walmu'allifu mai wannan littafin yana nufin majadini shirazi mai sahibal kamus majadini shiraziya sahibal kamusi mafulin ya ani din ne mai littafin kamus ya zaɓi wannan hanyar saboda abin da ya faɗa a muƙaddamar littafin nasa wato littafin da ya a kan koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama ko to ya faɗa a farkon littafin ko innal itima da cewa dogara alkulliya na gaba ɗaya yana kasancewa ne bisa abin da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila ai zuwa ƙarshen abin da ya faɗa na ce abin da sunusi ya ciro a nan daga abdulhaƙi dahalawi wa a zunnuhu shehu ibrahim ya ce ina zatensa yana daga ma ga imam al-haramai ne fil burhani a littafinsa burhan na usulul fiqi ɗaya daga cikin manyan littattafai na usulul fiqi guda hudu wanda aka ce gaba ɗaya ilmin usulul fiqi ala dariqatil mutakallimina yana kewayo ne akan wadda zama bi ibn al-qayyim ibn al-qayyim ma ya yanke da shi a nasa littafin ilamul muwaqqi'in kamar wannan ya zo ga abul farl al-qubani daga manyan malikawa a wata amsa da ya bayar da aka tambaye shi a gaban me hukuncin shafa hannaye akan fuska a kibar du'a bayan an gama addu'a an gama addu'a me hukuncin a sa hannaye a shafe fuska wanda wannan amsar tasa manqulin an ciro ta a littafin mi'iyar ma bi yalgarar minhu nassar abinda ake bukata daga wannan amsar mimma hurna mimma hurna ya bayyana daga abinda muka bayani akan sa muka kutsa masa fi mas'alatil masi a mas'alar shafe fuska a kibar du'a'i in an yi addu'a annahu mutalafin fi cewa mas'ala ne da aka samu saɓanin malamai a ciki akwai daga malamai wanda in suka ce in ka gama addu'a ka shafe fuskarka da tafukanka akwai wanda suka ce a'a ba ka shafe ba abinda da yake marin jaye shine abinda ya dace da hadisi ingantacce a wannan shi ne amfani da hakan a ce a shafe fuskar in an yi addu'a ba la yi ƙalo ba a ce ba a nan inna ma ra'a ahalul ilmi an nazara fil aqawili wat tarjiha baina halil mustahidi ai malamai abinda suka faɗa shine cewa bincike a cikin zantutuka da suka zo daga malamai da nemo wanda za a rinjayar daga gare ta aiki ne na wanda yake mustahidi amma muqallidu amma muqallidi fala wannan ba aikinsa bane ya huce matsayinsa abin da ya sa muka ce ba za a faɗi wannan maganar anan ba don dalilai guda biyu ɗaya daga cikin dalilan anna cewa mu labari ne ya zo a bahallin rafa kaga sai ya zabo kenan aiwa inna ɗin fataha ko a ce anna anna na mrau takale cewa mu mun za mu ce ba daidai bane a ce za a yi takalidi da maganar kowa ma anan ba ta banzan Allah ba a wannan matsalar dangane da wanda ya tsinkayi dalilinta tun daga dalilinta ya zo ingatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ce za a yi takalidi da wani ai ba daidai bane domin hakikar takalidi shine karbar maganar wani ba tare da an gano hujja ba kaulal mufti kamar karɓar wanda yake ami banda ba malami ba ya karɓi maganar mai ba da fatuwa a gurin wasu daga malamai tumi'a amma duk abin da aka ji daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallama wannan ba ta kalidi bane domin shi a kansa hujja ne domin shi a kansa hujja ne fa in qulta in kace wa aina man sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to ina wanda ya ji wani magana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ba sahabbansa ba ai sahabbansa kadai su ne suka ji daga gare shi to sai in ce ma alhaqu magana da take gaskiya to qultu sai in ce kad alhaqal muhaqqiquna kad alhaqal muhaqqiquna bizalika ma usika bi sihhati dariqihi ai malamai wanda suke tabbatattu a ilimi sun riskar da da abinda mutum ya ji kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun riskar da abinda an amince da ingancin hayyarsa kamar hadisin da ya zo a sahih buhari malamai tabbatattu a ilimi sun ce hadisin da yake matsalar buhari ya ruwaito shi to dole ka ɗauka ka amince da shi kamar da a ce kai ɗin nan kai da kanka kaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko muslim ko abinda abu isa turmizi ya inganta wajibi ne akan duk wanda ya amince da wani abu min ma shamilat wa azil kutub daga abin da littafin nan ta kunsa min zalika daga wannan an yul hikahu ya riskar da shi min nan nabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya karba baka da baka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aw man ra'ahu ko wanda ya ganshi ko ya ruwaito shi daga malamin da ya ji yadda hadisin wa yattahizahu dalilan ya rike shi hujja ga hukuncin da wannan hadisin ya kunsa musamman in an tafi a kan cewa mansibal istihadi cewa matsayin istihadi yana juz'antuwa ma'ana mutum yakan zamo ya kai matsayin istihadi a wata matsala amma bai kai matsayin istihadi ba a wata matsala wanda wannan magana ce da yake akwai saɓani mai tsawo tsakanin malamai akwai wanda suka ce ai bayan da za a ce mutum ya kai matsayin istihadi a wata matsala amma bai kai istihadi a wata matsala ba akwai wanda suka ce a haka din mai yiwa ne cewa za a ce a wato shi mutaidi ne a wasu hukunce-hukuncen banda wasu bisa abin da mafi yawa daga malamai suka tafi a kansa da shi ne hujjatul islamil gazali ya yi ruko wannan bayani yadda aka ciro shi ya ƙare daga shi littafin na sunusi a wato daga shi littafin na sunusi na ce wannan magana ita ce magana ingatacciya wadda ta wajaba ma akan duk wani musulmi ya taimaka mata ya zo a littafin ilamul muwaƙi'in na ibnu qayyim a fa'ida ta arba'in da biyu daga juzi'i na ƙarshe minhu daga ilamul muwaƙi'ina abinda nassinsa man kana inda witayya wanda yake yana da buhari da muslim aw aduhuma ko yana da ɗaya daga cikinsu yana da buhari ko yana da muslim aw ta'uddu ila sunan al-muwatta wa ko kuma yana da wani littafi daga sunnoni almausuku da gyara almausuki bi ma fiha wanda aka amince da abin da yake cikin ta akwai wau tsakanin char da kahuwa
bima fiya an amince da abin da yake cikin ta hallahu an ya'mula bima ya an ya amala bi ma jidu fi yana da damar ya aiki da abin da ya samu a wannan littafin faqalat ta'ifatun min al-muwatta wasu jama'a daga malaman da suka zo daga baya suka ce lahu a a bai da wannan damar ila akhir ma mar har zuwa ƙarshen abin da ya gabata qala ibn al-qayyim yace faqalat ta'ifatun wasu jama'ar kuma suka ce wallahu an ya'mula man ya amala an la ya amalu ake cewa bare na yana da damar ya aiki da shi bale ta ayyanu alaihi bari ma ya aikin da shi shine abin da yake lalle a kansa kama kana sahabu kamar yadda sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke aikatawa idan hadisi ya zo musu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa haddasa ba'ruhum ba'aran ya zama sashin su ya zantar da sashe ba da to shi wanda aka faɗa wa ɗin sai ya gaggawar aiki da wannan abin da ya ji an ce manzon Allah ne ya faɗa min gaira ta wakofi ba tare da wata inda inda ba ba tare da ya tsaya bincike ba ko za a samu wanda ya mu'arara da shi walam yaqul adu ba wani a cikinsu da ya taɓa cewa da ɗai hal amila bi wane ya aiki da wannan ko bai aiki ba walau ra'aw man yaqul da a ce saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su ga wanda yake faɗar haka ankaru da sun masa inkari mafi tsananin inkari wa kaza tabi'u haka nan wanda suke tabi'ai wa azama alu wannan magana ce sananniya daga addini sani na dole lamalau annahu rata bi halil qaumi ga wanda yake yana da koma bayan sani da halin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasu yarihim da tsarin rayuwarsu
wa ulal wa wa dulul ahadi sunnati ahadi bis sunnati cewa an dade ba a kula da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa bu'd zaman da cewa an sami nisan zamani wa itquha da cewa ta dade la yusawwigu tarkal ahzi biha ba zai halatta a ce a bar riko da ita ba wajibi ne a yi riko da ita walau kana sayyid rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yasugul amalu biha da a ce sunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi a yi aiki da ita ba hatta ya amaru bi hatta ya amala biha fulanun aw fulanun har sai wane kowa ne ya yi aiki da ita la kana qawli fulani yaron alassu da ne yaran alas da sai zama faɗin wanan kenan shine yake hukunci akan sunan manzon Allah wa muzakkiyar laha shine mai mata taskiya wa sharqi shine sharaɗi a cikin ai aiki da ita hadha min afdal wannan ko yana da maganar da take ɓatacciya ta kai inda ta kai a ɓace wa kada kama lawul mujtahid bi rasuli sallallahu alaihi wasallam hakika ubangiji ya tsaye da hujja ne da manzansa sallallahu alaihi wasallama dole ihadil umma banda sauran ɗaiɗaiwar al'umma wa kada amaran nabi hakika annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da a isar da sunansa wa da alima ya yi addu'a ga duk wanda ya isar da ita, falau kana iman ba falauka da ban balaga to da a ce wanda ta isar masa la ya amaru ba zai aiki da ita ba, an ya am- ya amala biha imamu fulani sai ko idan malam wane ya yi aiki da sunna ta manzan Allah ko sai wane ya yi aiki da ita, توليدها فائدة da sai ya zama ba wata fa'ida ma a cikin isar da ita ɗin kenan, وأثر الاستيطان da sai ya zama a wadatu da maganar wanan kowa ne. sai a ce "Ah, a shi kenan maganar wani mata wadatar me yasa za mu tsaya ma dubawa yanda a yanzu ake samun wasu masu karancin ilimi da suke daukar haka akwai masu ganin cewa ka tsaya ma duba hadisi banza Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu ai m- abu ne wanda bai da mahalli ai m- abin da yake akwai kawai ka koma kan gundarin fiqhu ba ana sukar fiqhun ba amma fiqhu wanda ya amsa sunan fiqhu shine wanda ya dogara da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiqhun din da bai dogara da sunnan manzon Allah ba ai ba amsa sunan fiqhu ba
قالوا malamai suka ce والنسخ الواقع في الآية a nasti shafewa da yazo a cikin wasu hadisan الذي سمعت عليه gura- wanda an gamu al'umma ta gamu akan cewa wannan hadisan mansuhai ne لا يبلغ عشرة آيات bai kai hadisai goma ba ma a gaba daya wala shadara kai bai kai ma rabin haka ba shi yasa wai a ɗauka cewa in an- an ce za a yi aiki da hadisi ai ta yi hadisin ya zama mansuhi ne za a fada kenan a cikin yin kuskure da aiki da hadisin da yake mansuhi aƙallu ya fi ƙaranci bi kasirin da yawa ƙwarai daga afkuwar kuskure a cikin aitakalili da wanda ta yi maganarsa ta dace da gaskiya ko ya yi kuskure ta yi ma a ce shi a kansa ya yi ta na ƙure ko ya maga- faɗi maganar da ta saba da juna wai ƙolul ƙaul ab- wanda zai faɗi magana wayar wayar jo anhu ya dawo kuma ya ce ya fasa wai yuka anhu fil mas'alati ashratu aqwalih wanda ta yi ma a ce an hakaito gazantuka goma daga gare shi a mas'ala a kuwa kuskure a cikin fahimtar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake masumi ne ya fi karanci kwarai da yawa daga a ce an samu kuskure a zancen malaman fiqh samun kuskure a fahimtar zancen malaman fiqh ya fi yawa kwarai fiye da samun kuskure a fahimtar zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'ayyani faqih malamin fiqh mu'ayyani fala ya ariru timalu haɗa'in liman amila bil hadisi wa abtabihi bayan da za a yi a ce akwai yiwuwa kuskure a haƙƙin wanda ya yi aiki da hadisi ko ba da fatuwa da hadisin illa wa ar'afun min ar'afihi hasilatu sai ko ninkin ninkinsa tana nan mai samuwa ga duk wanda ya ba da fatuwa da cewa a takalili da balla yi ulamu haɗa uhumin sabani wanda ba za a gane kuskurensa ba daga daidai ɗinsa bi ta'ammuli in an tsaya an lura da wannan magana da aka faɗa mun sifan da adalci ko fata'ammalhu face a wajen baba ba fata'ammalhu ka lura da wannan magana da aka faɗa mun sifan alhali kana mai adalci face baba ba wannan lamari ne kadid tafaqat alai alamu aimatul mazahib al-arba'ati a da manya-manyan shagabannin masabobin nan guda hudu al-muqalladatil yawm wadda ake takalidi da ita a yau suka gama akai kama tara man jaa ba'duhum amma wanda yazo daga bayan su shine ya bauɗe daga wannan amma su akan haka suke wat tawfiqu da ta a wajen wattaufiqu bi yadillahi ta'ala Allah dai shine mai gamda katar intaha wannan bayani da aka ciro daga ilamul muwaqqi'ina ya kare ya zo a fatul bari sharhin buhari na ibnu hajar al-asqalani inda yake ambatan aya shara'a lakum min ad-din ma wasadihi nuhan wallazi auhayna ilayka al-aya karanta ayar abinda ake nufi annan lazi ta zaharar alaihi al'adilatu abinda dalilai ke taimakawa juna akan cewa lalle a tsaya a riko da shi dalilan da yake sun zo daga ƙur'ani da hadisi shi ne shari'ar annabawa gaba ɗayansu intaha wannan abu da aka ciro daga fathul bari ya ƙare alfasul sani fasali na biyu a cikin bayanin cewa shagabannin nan Allah ya ƙara yadda a gare su abu hanifa malik shafi ahmad ibn hanbali tabarra'u sun ce ba ruwansu daga dukkan abin da yake ya saba da tsarin manzon Allah ya saba da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga zantattukansu cewa sun faɗa ta yi su faɗi magana bisa kuskure ya zama magana tasu ta saba da sunna to wannan maganar kan ma a tsaya sauraranta wannan maganar tasu ka a tsaya sauraranta a yi- a ajiye ta a yi riko da sunnar wa ara'im ko fahimtarsu faƙul shehu ya ce zan ce a nan Allah shi ne mai gamta katar Al- ah, Allah shi ne mai shirarwa da baiwarsa iz- ila sawa'i ɗariƙi zuwa hanya madaidaiciya ya zo a littafin da ake kira Ba- bagwetul makasid ga mai yawan sani shine shugaban masana ilimi mai zurfi wanda yake cika bakin masu istihadi shugaba sai diba badu sulusi haddadi haddadi alhassani wanda yake abin danganawa ga sayyidina hassan jikan sayyidina hassan ne jikan manzon Allah wanda yake jikan idris jikan idris ne wanda ya gina fas abin da nassinsa wallata ƙillaha mur'un fi nafsi lalle mutum ya ji tsoron Allah shi a kansa wala yuq- wala ya kadumu ala qawlin kai yace zai gaba gadin fadar wata magana ko yace zai gaba gadin aikata wani aiki ba da sharadi wanda ba asalin ba da asali ba
هذا bigar sharadi ba da sharadi ba aslu haza asalin wannan wa mabnahu abinda aka gina shi akai alama asalahu al-aimatu akan abinda shagabannu suka ce shine asali رضي الله عنه Allah ya ƙara yadda a gare su
وأول wa'ausau bihi ashabahum yiskai wa jama'arsa almajiransu wasiya da shi wa ashabuhum atbahum su kuma almajiran nasu sun wa mabiyansu wasiya da haka وأهل أمي abin haka ya ta tafiya فقد روى الحافظ haƙiƙa mai kiyaye hadisi ibn abdulbari ya ruwaito da isnadinsa zuwa mudarrif قال mudarrif ya ce
سمعت مالكا na ji ma malik yana cewa قال لابن ibn hurmuz ya ce da ni la tubsik alayya shay'an mimma samitahu min hadha ar-ra'y kakka ce zaka rike wani abu gare ni daga abin da kaji daga wannan fahimta tawa dan na faɗa ma magana dangane da fahimta ta a wata mas'ala ta addini kakka ce zaka rike ta kamar da ita asali
فإن موقف tajartuhu ana wa rabi'atu da ni da a dan uwana abokin ilimi na neman ilimi na shine rabi'atu mun bubbugar da haka ne فلا تتمسك bihi kaka ce lalle sai ka yi riko da shi وقد ذكر ابن muzayyin hakika ibn muzayyin ya ambata an isa daga isa daga dan qasim daga imam malik قال yace ليس ليس كل ما قال رجل قولا ba wai duk sanda wani malami ya faɗi magana ba
وإن كان له ko da malamin nan yana da fifiko yutubau alaihi ba wai sai a ce sai an bi malamin ba ba ko ina ba ne ake cewa sai an bi malami inda za a ce dole abu malami inda an tabbatar an ga maganar tasa ta dace da abin da Allah ya faɗa ko abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa يقول الله ubangiji tabaraka ta'ala ya ce الذين يستمعون
wanda suke sauraron magana fa yattabi'una ahsana su bi mafi kyau a ciki
وفي على wafi ilamil muwaƙi'ina alhamdar a ƙasa take ya zo a littafin ilamil muwaƙi'ina طلب واجب wato ma'anar ilamil muwaƙi'in sanar da masu sa hannu muwaƙi'u mai sa hannu wa ake nufi da mai sa hannu a nan mujtahidai malaman fiƙihu saboda su suna sa hannu ne an rabbil alamina a maimakon ubangijin halitta shi malamin fiƙihu in ya faɗi cewa ga yadda matsala take to fa kamar ya ce ya tabbatar haka Allah ya ce ko yanda ya faɗa ɗin shi ya dace da yanda Allah ya faɗa ƙalar wahabin ibn wahabin ya ce سمعت مالك na je imam malik yana cewa لزم kalizumci abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa في وجهتي Fiya- da ya faɗa a hajjinsa na bankwana amrani wasu lamurra guda biyu أكتبهما في na basu tare da ku لن تفهم rantarillo bayan da za a yi kuɓace ما تمسكتم به matuƙar dai kuka tsaya kuka yi riƙo da su matuƙar kun riƙo da su to ba za ku ɓace ba menene abu biyan كتاب الله na farko littafin Allah na biyu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال مالك imam malik ya ce
عن رسول الله صلى manzo الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine jagora dukkan musulmi وسيد shine shugaban halitta
يسأل yus'alu an shay amma akan tambaye shi daga abu ولا يجيب عنه yace ba zai bada amsa ba حتى يأتي الوالد ya ce ya hulu wahayu har sai wahayi ya zo masa daga sama فإذا كان to idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da matsayinsa ya zamo akan tambaye shi amma ya zamo bai bada amsa ba sai wahayi ya zo masa wa illa idan wahayin bai zo masa ba lam yujib ba zai bada amsar ba فمن الجراءة da al'azimati ijabatu man ajaba bi ra'ayi amsawar wanda ya bada amsa da fahimtarsa tana daga ƙarfin rai mai girma akan addini ai reni ne ga addini wanda wajibi a kaucewa tunda manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama kafin ya bada amsa so dewa yakan saurari a kawo masa wahayi au kiyasin ko yan bayar da alsa da kiyasi ko takalidi m- wanda takalidin wanda yake kyautata zanna bihi zato da shi au orfin ko wani tsari na wasu jama'a ko wata al'ada ko wani tsari ko ganin shi a ransa haka ɗin ya dace eh wannan bayani da aka ɗauko daga ilamul muwaqqi'in ya ƙare وذكر الشيخ الذي shehu nuruddin sanhuri ya amfata ما رواه لها hafizu ibnu abdul bari abinda mai kiyaye hadisi ibnu abdul bari ya ruwaito da sa isnadin sa إلى zuwa ma'an ibn isa almajirin imam malik ɗaya daga cikin wanda suka ruwaya daga imam malik kala ma'anu ya ce سمعت ما na ji imam malik yana cewa إنما أنا ni da kuke gani mutum ne uhuɗi uwa usibu wani lokacin sai in faɗi magana ta zama kuskure wani lokacin kuma sai in faɗi magana ta zama daidai فانزلوا فيه shi yasa duk wata fahimta tawa ku tsaya ku bincika ta وما وافق الكتاب fahimta ta wadda yake ta dace da ƙur'ani da hadisi da daga daga abin da ya dace da ƙur'ani da hadisi daga fahimtar tawa fa huzu ku yi riko da shi
وما لم يوافق amma da kuka ga fahimtar tawa bata dace da ƙur'ani ba ko da hadisi to ku kyale wannan ya ƙare قال ابن mahadi ibn mahadi yace faqad alima haqiqa imam malik ya san faqad ulima haqiqa an san faqad ulima haqiqa an sani أنه kulla ma halafa alkitab wa sunna cewa duk wani abu da zai zama ya saba da qur'ani ko ya da saba da ah, sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga fahimtar imam malik ليس لمن to shi kansa bai dauki wannan fahimtar a matsayin masabarsa ba بينما زعم bar masabar imam malik abin da ya dace da qur'ani abin da ya dace da sunna kamar yadda haka din ma dai shine tsarin imami shafi'i Allah shine masani
قال في الإيكاء a sunusi ya faɗa a littafinsa iqazul wasnan بعد نقله ما bayan ya ciro maganar da aka faɗa a baya
إذا علمت idan ka san أن ما cewa duk wani abu da yake ya saba wa qur'ani da hadisi ko ijma'i daga zancen jumlar malamai masu ijtihadi da fahimtar su ليس مذهب a ba masabar su bane
فيتبع fa ya ta'ayyanu ya zama dole kenan bisa wanda suka ce su za su yi riko ne da masabarsu an yi atanu su tsaya su kula da ƙur'ani da hadisi وأقوال العلماء da, da zantutukan malamai يعلم بذلك don su gane da haka ɗin abinda yake masaba ne ga lim- wanda suke je- wa koyi da shi وليس مذهب da kuma abinda ba masaba ba ne ga shi wanda suke koyin da shi خلاف ما ليس به المتأسف saɓanin abinda malaman da suka zo daga baya suka lizimci faɗarsa من فقهاء المذاهب daga manyan daga masana fiqhun masabobin nan hudu wanda shine takaitawarsu akan takaitattun littattafai wadda so da yawa sai kaga ba dalili ma ba a tsaya kawo dalili ko ɗaya a ciki ba والإرادي da kuma kau da kansu matukar kau da kai daga an kutubil hadisi daga littattafan hadisi wal hilafi da littattafan da suke bayanin sabanin fahimta tsakanin malamai da asalan hadisi da asalan fiqhu ba sa kula da wannan sun fi kula da tsantsan fiqhu fahum ala haza su bisa wannan tsari da suka ɗaukar wa kansu sun fi kowa rashin sanin masabar shagabannin nasu jahilci wanda yake murakkabi ba su sani ba amma kuma sun ɗauka sun sani don wanda bai sani ba amma ya san bai sani ba to wannan sai a ce jahilcinsa jahilci ne basiɗi amma wanda bai sani ba amma kuma ya ɗaukansa a matsayin ya sani to shi ake kira jahili jahilci murakkabi
لأن الآراء domin fahimtar da suke ɗauka
إنها annaha mazahibar aimatin cewa ita ce masababin shugabanninsu ba'aruha wani abu a cikinta da yawa مخالفة yakan zamo ya saba da ƙur'ani ko ya saba da hadisi ko ya saba da gabuwar malamai قال الإمام الشافعي hakika imamin shafi ya faɗa من أعجب babu wani kowaye shi إلا وتذهب عليه سنته رسول الله sai ko an samu wani waje daga sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yadda take amma shi ya zamo bai sani ba wanda duk zai ce duk wata suna ta manzan Allah ya santa to faɗa yi Ahem.
وتعجب عنه ya zamo ta bauɗe daga gare shi وقال جماعة ابن دقيق الإيدي hakika ibnu daqiqil id ya tara a cikin abinda almajirinsa al-asfar ya ya ya ya ciro daga gare shi min al-masail ya tara mas'aloli التي حالف فيها مذهب كل واحد من الأئمة الأربعة الحديث الصحيحة wadda masabar kowane ɗaya daga shagabannin nan hudu ta saba da hadisi ingantacce ya fito da wasu matsaloli da hanafiyawa suka tafi a kai wanda matsalolin nan sun saba da hadisi ingantacce ya fito da wasu matsaloli wanda malikawa suka tafi a kai amma wannan matsalolin sun saba da hadisi ingantacce ya fito da wasu matsaloli wanda shafi'awa suka tafi a kai amma wannan matsalolin sun saba da hadisi ingantacce kamar yadda yake ya fito da wasu matsalolin wanda hanabilawa suka tafi a kai amma zama wannan matsalolin sun saba da hadisi ingantacce in firadan kowane ɗaya a shi kaɗai wacce ba a da ma a haɗuwarsu a wani ƙaton littafi فذكر في أوله ibnu da id wanda shi ma ake cewa ya kai matsayin istihadi shi ibnu da id kamar daga baya aka yi shi ya wafati ne hijira ta ɗari bakwai da biyu shi yasa yau da wafatinsa kamar shekaru ɗari bakwai da arba'in da uku kenan wanda karfi awwali ya ambata a farko wannan littafin
أن نسبتها nisbata hazil masail cewa dangane wannan matsaloli zuwa shugabanni wanda suke mujtahidai ba daidai bane haramun ne إنه يجب أن wa annahu ya ambata cewa kuma يجب أن wajibi ne akan ma- ma- malam fiqh da suke takalili da su ma'rifatu asisanta liyan la ya'zuha lahum dan kasu ce za su dangana ta gare su fa yakzibu alaihim ya zama sun musu ƙarya
وأما wa ما أثر amma ma usira to kuwa tashi na wa amma ma usira an shafi'i sai mu tashi anan ko alhamdulillah yau an kusan ya kusa shafi biyar din ko an kaɗan ya rage A haka dai in Allah ya yarda yanda ake ta kokari dai ya zamo littafin ba ai kwan ba ai wani abu kwantai ba ya zamo in Allah ya taimaka dai wannan shekara an karanta tun farko har ƙarshe to a- in Allah da haka muke nema mu ya samu ya samu Allah ya mana taimako Allah ya mana gamda katar Allah ya fahimtar da mu Allah ya saka wa masu littattafan da alheri Allah ya saka wa shi Shehul Islam Shehu Ibrahim da alheri Allah ya saka wa malamanmu da alheri alhamdulillah mu karanta fatiha daya salatul fatiha uku Allah ya inganta mana dukkan lamuranmu Allah ya ba mu damuna mai albarka Allah ya inganta mana damunanmu Allah ya sauka mana da albarka a cikinta ya sauka mana da albarka a kasuwancinmu da sana'o'inmu ya sauka mana da albarka mu a kawunanmu da kuma zuriyarmu ya sauka mana da albarka a gidajenmu da garuruwanmu Allah ya yi mana duk wani kunci Allah ya yi mana duk wani kunci dukkan marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya kiyaye mu daga dukkan musibu da duk wata annoba Allah ya sa ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ya ba da zaman lafiya a dukkan ƙasashen musulmi a duk inda suke Allah ya taimaki musulmi Allah ya taimaki musulunci fatiha ɗaya salatul fatiha uku